تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ذلنا بهذا المحضر ولتعد به بنظرة تاتي لنا بالظفر والنفس كنا kai sani Allah ya mana gama daga targami da kai cewa sababin baki ɗayan annabawa da manzannin Allah talatin Allah da aminci tabbata gare su na daga cikar halitta da kuma kyakkyawar sura da ɗaukakar dangane da kuma kyakkyawar ɗabi'a dukkanin kyawu ya tabbata cikin wannan sifa domin wa'annan da aka lissafa dama su ne sufofi na cika a ce mutum yana da cikar halitta a jiki yana da kyakkyawar sura yana da kyakkyawan dangantaka shi dan manyan mutane ne sannan kuma ga kyakkyawar ɗabi'a to duk wata kamala ta cika iyana ba wani abu kuma sama da haka cika da kuma cika ta ɗan adam mutuntaka da fadala dukkaninsu ta tabbata ne ga annabawan Allah mun ci tabbata gare su. Domin matsayansu su ne mafi yaɗa hukar matsayayi, darajojinsu su ne mafi yaɗa hukar darajoji, amma sashinsu Ubangiji ya fi bita sha bisa shashi, Ubangiji ya faɗa. waɗancanan kamar zanni mun fifita sashinsu a bisa sashi ubangiji ya faɗa cewa hakika mun zazzaɓo su ne ala ilmin a bisa sani muna sane da wa muka ɗauka wa da wa muka zaɓa muka sani zama annabi to ba misali abinda bahaushe kan ce ido rufe ba ido a rufe aka zazzaɓo annabawan ba zaɓarsu Allah ya ce ya yi ala ilmin a bisa sani kowanne sai da aka tantance shi aka zaɓo shi tukunna daga cikin mafiya sannan aka sashi zama annabin Allah da aka duk da sai samu annabi sai ka samu shi ne mafifici a zamaninsa hakika Allah hakika shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa farkon tawaga wa'inda za su shiga aljanna za su shiga aljanna ne a bisa surar wata daren sha hudu wata ya gama cika kwanakinsa na haske kenan sannan ya faɗa kuma wato a ƙarshen hadisin ya ce za su shiga ne ma a bisa halittar mutum ɗaya daga cikinsu duk sai Allah ya mai da suka masa waye mutum ɗayan shi ne babanmu annaba adama mace tabbata gare shi shi annaba adama tsawonsa a sama a tsaye kamu sittin ne duk wanda zai shiga aljanna haka za a mai da shi tsawon kamu sittin saboda ya fi morewa sosai amma yana kake ɗan guntu ɗin haka ba za ka more da yawa ya zo a cikin hadisin na sai na abi hurairata na ga annabi musa sai na ganshi mutum ne mai sababban nama rajulun mutum ne mai sakakken gashi a kana wanda yake mai tsawon karan hanci kai ka ce shi daga mazajen shanu'ata ne waɗanda su waɗansu mutane daga cikin larabawan yemen mutane ne kyawawa da su ake taɓa misali a cikin kyau in ka ɗauke ƙwarai shawa to sai na gansu kamar haka haka nan musa yake
ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة na ga annabi Musa sai na ganshi mutum ne mai madadace tsayuwa كثير كثير هيلان الوجه mutum ne mai yawan alamomi a fuska ta sa أحمر كأنما خرج من ديماس kuma na ganshi jajajir kamar yanzu nan ya fito daga ɗakin wanka haka kalar fatar jikinsa take ya yi kyau na yi shar da shi
وفي حديث آخر ya zo a cikin wani hadisi daban وطن مثل السيف mutum ne mai ɗan kwararren ciki kamar yadda ka san takobi قال وأنا أشبه ولد إبراهيم به
sannan ma'aikin Allah ya ce ni kuma na fi kama da annabi Ibrahim a cikin dukkanin 'ya'yan annabi Ibrahim kamata ta fi zuwa ga annabi Ibrahim
وقال في حديث في حديث آخر في صفة موسى ya faɗa a cikin wani hadisi daban a cikin sifanta annabi Musa mun ci tabbata gare shi كأحسن ما أنت رائع من قدم الرجال na ga annabi Musa kyakkyawa da shi kamar dai irin wanda kake tsammanin ka taɓa gani kowane mai kyau ka taɓa gani daga cikin mazaje to annabi Musa kamar haka yake kyakkyawa ne
وفي حديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم ya zo a cikin hadisan na sayyidina Abi Huraira daga gare shi sallallahu alaihi wa sallama ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه
babu wani annabi da Allah ya aiko tun bayan annabi luda mun ci tabbata gare shi face ubangiji ya aiko shi daga cikin tsoro ruwa daga mutanansa ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة a wata ruwayar maimakon fi zurwatin sai aka rawaito fi sarwatin a cikin mafiya dukiya daga mutanensa dan annabin da Allah zai aiko sai kaga yafi kowa wadata tun bayan annabi ludu saboda irin wulakancin da ya fuskanta daga mutanensa sai zama daga kansa duk abin da Allah zai aiko na annabawa sai ya sanya shi daga mafi zababbe daga cikin mutanen zamanin ko ku a wata ruwayar daga mafi dukiya a cikinsu
وحكى الترمذي عن قتادة ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس
al-imamu tirmidhi ya hakaita ga sayyidina qataratu al-imamu darqutni ya rawaita daga hadisin na sayyidina qatara daga sayyidina anasu ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه ubangiji bai aiko wani annabi ba ba sai ya kasance mai kyakkyawar fuska حسن الصوت mai kyakkyawar murya وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم annabin ku muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyawun annabawa fuska shine mafi kyawun su murya وفي حديث هرقل ya zo a cikin hadisin na hirakalu وسألتك عن نسبه فذكرت أنه في كنز نسب mun amince wannan na tsammanin karatun jiya ko na shekaran jiya cewa herakalu azimin rumi sarkin rum sanda wasiƙan ma'aikin Allah ta iske shi cewa ya musulunta to ya tura a duba a cikin kasuwa ɗan an ga irin mutanen ƙwararsha da ke zuwa fatauci a kamo masa ɗaya a kawo masa shi zai masa tambayoyi aka dace aka samu abu su fiya na sarkin maka da aka kawo shi tambaye shi shin wannan mutumin da ya zo yake faɗa abin da yake faɗa na zancen annabta ɗin nan kun taɓa jarraba sarefa daga gare shi kafin ya faɗa abin da ya faɗa ne suka ce a'a mutum ne wanda ya fi kowa gaskiya harshe a cikinmu to daga irin tambayoyin da ya masa shine bayan ya bashi amsa yake maida masa da martani wasu altuka an nasabihi na tambaye ka yaya dangantakarsa take a cikinku ka ce da ni yana daga mafi ɗaukan nasaba a cikin larabawa baki ɗaya to da mutum ne wanda bai da nasaba sai mu ce ko zuwa yi saboda rashin nasaba yake nema ya samu wata ɗaukaka a duniya shi yasa ya ƙirƙiro zancen annabta na tambaye ka wato to fa zakarta annahu fikum zuna sabin ko eh ka ce da ni shi ma abocin nasaba ne a cikin ku
وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها to ka sani dama haka abin yake in dai annabi ne hirakalo yake ga Abu Sufyan dama annaba ana aiko su ne daga cikin mabiya daukakar dangantaka daga cikin mutanensu duk annabin da Allah ya aiko sai ka samu a garin ya fi kowa girman dangi da dauk- da daukaka saboda kar ya zama daga cikin makaskanta dangi ne mutane wanda ba su yi imani da shi ba za su jefe shi da wannan za su kai masa magana mara daɗi su nuna cewa dama ya zo da zancen annabta ne saboda ya samo wa kansa matsayi da dangantaka
وقال تعالى في أيوب ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin lamarin annabi ayyuba aminci tabbata gare shi إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب hakika mun same shi mutum ne mai haƙuri ni'mal abdu madalla da wannan bawa annabi ayyuba innahu awwab annabi ayyuba ya kasance bawa ne mai yawan mai da lamari zuwa ga Allah وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ubangiji ya faɗa a cikin haƙin annabi haya cewa ya kai annabi haya ka riƙi littafi bi kuwatin da ƙarfi ba da sako-sako ba ويوم يبعث حيا
har zuwa inda ubangiji yake faɗa tabaraka ta'ala wa yawma yub'asu hayya har zuwa ran da za a tashe shi yana rayayye a gaban Allah tabaraka wa ta'ala duk wa'annan Allah yana faɗa wato alƙali ya tara mana irin ɗaukakar halaye da kuma martabobi na annabawa da dama ya faɗa tun da farko cewa maɗauka darajoji ne zai ta kawo ayoyi daban-daban daga nan har zuwa ƙarshen wannan fasali wanda za su nuna irin abin da Allah ya yi ba annabawan Allah da su tabaraka wa ta'ala
وقال إن الله يبشرك بيحيى إلى الصالحين da kuma faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sanda annabi Zakariya yake tarar rashin Ubangiji, cewa ga shi dai na tsufa, furfura ma har ta zo min, amma duk da haka dai ban ɗeba ƙauna ga wurin abin da nake roƙonka ba. Fa habni min ladunka waliyan ya rufini wa ya rufi min ali yaquba wa ja'alahu rabbi radiya. Allah ka bani majibinci ka bani wali wanda zai zo wato ya gaje ni ya gaji iyalan Yaquba baki daya kuma Allah ka sanya shi ya zama yaddan janka to sai Allah ya masa albishara inna Allah yubashiruka bi hayy ko inna Allah yubashiruka bi hayy musaddiqan bi kalimatin inna Allah na wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin zai zama shugaba zai zama hasuri wanda ba shi ba ruwan shi da mata ba ma zai kusanci mata ba Eh, wa nabiyyan min as-salihin zai zama annabi daga cikin mutanen kirki na gari to kuma Allah ya bashi shidin ya zama haka din annabi ya amince tafi da gare shi tun yana karamin yaro Allah ya bashi annabta saboda salaharsa da kuma zaɓin da Allah ya yi masa tun yana karamin yaro mun karanta ko jiya ko shekaran jiya cewa yara ƙanana sukan ce ka zo mai wasa sai ya tambaye su dama dan wasa aka halicce ni irin maganar manya yake musu annabi zakariya yana ji yana gani ga yaro karami a gabansa amma ba shi da dama ya wasa da shi irin yadda uba yake wasa da ƙananan yara ya ji daɗi ko galibi ‘yan yara suna ƙanana haka cikin gida su suke ɗebo iyayensu kewa sai ta abubuwa haka na ban dariya ana dariya ana ɗan jin daɗi to shi annabi ya haya bai irin wannan wasan ba tun yana ƙarami da ma a wani irin mutum ya taso babba har annabi Yahaya- a zakariya ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yana wato yana murajaar ubangiji ubangiji na roƙe ka ka bani ɗa amma ni wannan abin da ka bani ai ni ban ga ɗa a nan ba wannan wani irin yaro ne shi yaro ba za a sake da shi ba za a yi Allah ya ce da shi koma baya ka duba addu'a da kai mana me kace in baka koma ka bincike addu'a ka fa habli min ladunka eh wali ka nema wali an taba wali na wasa ai kai ka jawo sai kai fa habli min ladunka waliyan kuma ya rusuni wa ya rusu min ali yaquba ya gaja annabta ta ya gaja dukkan gidan annabi yaquba baki da annabi yaquba nan fa shine annabi isra'ila fa yaquba shine isra'ila ma'ana wayar su min ali yaquba ya gaza dubbanu isra'ila kenan fa waja'alhu rabbi radiya duk kuma sannan ka saran zan baka wanda zaka yi wasa da shi ai ba na wasa zan baka ba annabi haya wato ya samu madaukakin matsayi kwarai tun yana kankanin yaro sallallahu alaihi wasallam mm
وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika Allah ya zaɓa annabi Adamu, ya zaɓa annabi Nuhu, ya zaɓi iyalan annabi Ibrahim da kuma iyalan annabi Imrana.
وقال في نوح Ya faɗa cikin haƙƙin annabi Nuhu, إنه كان عبدا شكورا annabi Nuhu ya kasance bawa mai yawan godiya ga Ubangiji.
وقال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح Ubangiji ya faɗa Ubangiji ya faɗa gana na Maryamu amince tafi da gare ta. Allah ya ce inna Allah ya bashiri ko mala'iku suka ce inna Allah ya bashiri ki bi kalim- bi kalim- ah, bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wa jihan bid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin wa yukallimu wa yukallimu an-nas al-madi wa kahla wa min as-salihin Allah ya ce ko mala'iku suka ce Allah ya miki al-bishara da wani kalma daga gare shi ismuhu al-masihu kalmar ma sunansa al-masihu sunansa annabi isa al-masihu wanda wannan kalma ta al-masihu an yi sabani cikin ma'anarta amma dai nan gaba da kali zai tauna ta wajihan fi duniya wal akhirah annabi isa zai zama mai girma mai martaba mai ɗaukakan matsayi a idan mutane a nan duniya da kuma a lahira baki da wa mil muqarrabina zai zama cikin makusanta Allah tabaraka wa ta'ala wa yukallimu an-nasu al-mahdi wa kahla zai rika magana da mutane tun a tsumman goyo har ma ya girma ya zama saurayi dai kuma yanzu yana kira zuwa ga Allah wa min as-salihina zai zama cikin mutanen kirki
وقال إن عبد الله آتاني الكتاب إلى ما دمت حيا to kuma da aka haife shi din ta zo da shi gurin mutanen tana ɗauke da shi suka ce haba ‘yar imrana babanki ba mutumin banza ba babanki ba mazinaciya ba ina kika samu wannan hali haka kina budurwa ba ke aure ba maganki da ɗa ina kika samu yaro fa a sharar ilaihi sai sun nuna musu shi ta ce ku tambaye shi suka ce kai fa nukan limu man kana bil mahadi sabiya ya za mu iya magana da yaro karami a tsamman goyo ai ba zai iya magana da mu ba to sai ce inni ya abdullahi a taniyar kitaba waje alni nabi'a waje alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ko wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya Allah ya ce zalika isa ibn maryama qawlul haqqi alladhi fihi yamtaruna annabi isa kenan amince tabbata gare shi yace ni bawon Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya ni a annabi ne ni ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance ya yi bin wasiya da sallah da tsabtar da tsarkaka matukar ina raye ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata bai sanya ni jabberi ba mai girman kai da tsauran kai bai sanya ni shaƙiyi ba kuma aminci ya tabbata gare ni ran da aka haife ni da ran da zan koma ga Allah da kuma ran da za a tashe ni a gaban Allah tabaraka wa ta'ala to annabi Isa shi ma irin matsayin da ya samu da kuma halin kirkin da ya tara kenan daga Allah tabaraka wa ta'ala
وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذي آذوا موسى
da faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ku wanda kuma gaskiya ga Allah la takunu kallazina azaw musa fa barahu Allahu mimma qalu kar ku zama wato kamar irin mutanen da suka cutar da annabi Musa amince tabbata gare shi sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa din Mhm.
قال النبي صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin fasarar ma'anar wannan aya كان موسى رجلا هريا كثيرا annabi Musa mun ci tafi da gare shi ya kasance mutum ne mai yawan kunya mutum ne mai yawan suturta jikinsa baya من جسده شيء استحياء baya yadda ya dinga buɗe jikinsa haka mutane su gani saboda jin kunya wato mutum ne mai tsananin kunya ana zuwa ana yin wanka a kogi mutanen su sukan zo kogi su yi wanka to in an zo kowa sai yayi zigidir ya cire kayan jikinsa haka zai shiga ruwa shi annabi Musa baya yadda da haka saboda kunya sai ya zama sai ya bar sutura a jikinsa haka zai shiga ruwa to sai mutanen su suka tafi kuma suna maganganu a kansa suna cewa wai kayan maza gare shi baya so a gani shi yasa baya cire kayansa ma'ana yana da gwaiwa shi yasa baya so a gani ne baya cire kayan jikinsa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin ya kubutar da shi sai shine abin da yake faɗa cikin wannan aya da aka karanta to wata rana ya zo zai shiga kogi din shikenan in yana so ya shiga kogi in zai tuba jikinsa sai dai ya bar inda mutane suke sai ya tafi nesa inda ba mutane na zai cire kayansa ya shiga amma inda mutane suna gurin to da kayansa zai shiga to sai ya je nesa inda ba mutanen ya cire kayan jikinsa ya ɗora kan wani dutse na ruham wani ma'adani ne ruham ɗin to sai ya cire kayan ya ɗora akan wannan dutsen dutsen murabba'i ne haka yana da kusurwoyi guda hudu kamar 'ya'yan lido haka yi ya ɗora kayansa a kai sai ya je ya shiga yana shiga kawai sai Allah ya umarci dutsen ya arce eh kawai dutse ya kama gudu da kayan annabi Musa kan shi shike nan annabi Musa ya gani sai ya fito da gudu yana bin sa yana saubi hajaru saubi hajaru saubi hajaru kai dutse tsaya kaman kayana tsaya an dauki kayana tsaya an dauki kayana dutse bai saurare shi yana ta kirta gudu kawai karshen karshen annabi Musa na bin sa a guji dutse bai tashi tsayawa ba annabi Musa ya dauki kayan sai da tsakiyar mutane ga annabi Musa tsirara kawai ba dan wani abu ba sai dan Allah ya kubutar da shi daga abin da suke faɗa din na cutarwa gare shi ai baya jin daɗin abin suna cutar da shi ne ana yawo ana yawo da shi yana cana kayan maza shi ko baya jin daɗi a ransa fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya nufi ya kubutar da shi daga abin da suke faɗa din shine kawai jin ne Allah ya masa haka sai da ya zo mutane sai kare mai kallo tsaf ba shi da wani kayan maza yadda suke faɗa babu lafiya lau yake kamar da kowa yake sannan dutsen ya tsaya nan musa ɗauki kayan sai na ta haki ya sa ya yi fushi to sai ya ɗauki dutsen zai kwankwatsi shi ma ya faffasa shi gaba ɗaya saboda haushi sai Allah ya masa wahayi jibril ya sauko ya ji masa a'a musa kar kai haka dutse umarni yake bi mu muka sa shi haka kuma ka ɗauke shi ma yanzu ya zama abokin tafiya duk inda zaka da shi zaka tafi eh kai zaka danga da kwan dutsen ma duk inda zaka zai ma amfani a gaba imtihani ko to wannan dutsen dai wanda ya gudan masa da kaya shine kuma radda mutanen suka nemi ruwa a cikin tihu shine Allah ya umarni shi ya umarce shi ya dake shi da sanda ko fanfajarar min husnata ashata aina idaniyar ruwa goma sha biyu ta balle a jikin dutsen shine dai wannan dutsen dama kusurwa hudu gare shi kamar ƴaƴan lido da ya daga sanda ya tika masa kamar yadda Allah ya umarta shikenan sai kowace kusurwa ɗaya daga cikin hudun sai kawo nan famfo guda uku suka balle a jiki shi kuma dama kabilarsa mutum kabilu sha biyu ne kada alima kullu unasun masharafahu ba turere ne ya ba wani wahala kowa ya san inda zai je tana ya sha kawai kowace kabila ɗaya su sha ta ɓangare ɗaya kuma su ba yana da ishara a cikin wannan fashewa goma sha biyu ita ma uku uku gida hudu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa gare shi wa haba li rabbi hukuman sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bani annabta Ubangiji ya faɗa a cikin siffanta wasu jama'a daga cikin annabawa cewa inni lakum rasulun amin ni manzo ne kuma amintacce na zo gare ku. Da kuma faɗinsa haƙi annabi Musa lokacin da ‘ya'yan annabi Yaƙuba mata suke ga annabi Shu'aibu mata suke ga annabi Shu'aibu ɗin ko? inna khaira man ista'jarta al amin cewa mafi ficin wanda zaka sufurce shi ya zama mai aiki gare ka shine wanda yake kakkarfa kuma amintacce to wannan haka muka ganshi zaka sufa annabi Musa ta ce amintacce ne shi kuma kakkarfa ne shi Ubangiji ya faɗa ka yi haƙuri ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ma'abota girma daga cikin manzanni suka yi juriya Ubangiji ya ce, Wawa hamna lahu Ishaqa wa Yaƙub, shi annabi Ibrahim, mun ba shi annabi Ishaqa, wa min wara Ishaqa Yaƙuba, mun ba shi Yaƙuba kuma bayan annabi Ishaqa ɗin. Kullan hadaina, wa Nuhan hadaina min ƙablu, zuwa ƙarshen wa'inda Allah ya lissafa daga cikin zuri'arsa. Har zuwa inda Allah ya gaya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ka yi koyi da shiryarsu. Ubangiji ya siffanta su a cikin wannan ayoyi da sufofi masu yawa, ya siffanta su da gyaruwar hali, ya siffanta annabawan da shirya, ya siffanta su da zaɓi, ya siffanta su da hikima ko hukunci shine annabta ɗin da kuma annabta hanyarsu. da faɗin Ubangiji ta baraka wa ta'ala haƙƙin annabi Ibrahim cewa mala'ikun da suka zo gare shi sun masa albashara da samun wani yaro wanda yake masani. Da kuma faɗinsa ta baraka wa ta'ala, wani ƙarfatan na ƙablahum ƙauma fir'auna, haƙiƙa mun jarrabi mutanen fir'auna ma kafin su, wa ja'ahum rasulun karimun wani manzo mai girma ya zo musu amma sun sarrafantar da shi shi ne annan Musa ila qawlihi amin ai zuwa inda yace aminu
وقال ستجني إن شاء الله من الصابرين da faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala haƙƙin annabi wato isma'ilu aminci tafi da gare shi sannan annabi ibrahim ya nufin yanka shi yace da sannan zaka same ni in Allah ya so ina cikin masu haƙuri zaka same ni a haka
وقال في إسماعيل إنه كان سارق الوعد ubangiji ya faɗa a cikin lamarin annabi isma'ilu cewa shi ya kasance mai gaskiya alƙawari في موسى إنه كان إنه كان مخلصا mu- mukhlisan ko mukhlasan to mukhlasan to kila akwai qira'a mukhlasu da innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabi'a a aka ga gyara qira'a ce bari mana ya kasance me wato me ikhlasi ne shi annabi a a hajjin wa kace ne a hajjin annabi Musa ko ya kasance mai ikhlasi ne wa kana rasulan nabi'a kuma ya kasance annabi ne manzo ne kuma abun aikowa zuwa ga mutane
وفي سليمان نعم العبد إنه أواب ya faɗa cikin haƙin annabi Sulaimanu cewa annabi Sulaimanu ma dalla da bawa ya kasance mai yawan mai lamarin sa ga ubangiji قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إلى الأخيار ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka ambaci bayinmu annabi Ibrahim da annabi Ishaqa da annabi Yaquba kaka kenan da uba da kuma jika ka ambace su ulul aidi wal absar su ne ma'abota ƙarfi ko ma'abota ganewa har zuwa faɗinsa da ya ce zaɓaɓɓa ne su
وفي داود نعم العبد إنه أواب ya faɗa haƙin annabi dawuda cewa annabi dawuda ma dallan bawa ya kasance mai mai da lamari zuwa ga ubangiji ثم قال وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وحسن الختام sannan ubangiji ya faɗa mun ƙarfafi mulkin annabi dawuda sannan mun bashi hikima wato manzanci kenan mun bashi kuma rabewar hukunci in yi hukunci sai a ganshi ya rabi وقال عن يوسف ya faɗa haƙin annabi yusufa اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم shine lokacin annabi yusufa ya fito daga cikin kurkuku to ya gaya wa sarki sanda ya samu ana ta baba akan wanda za a sa ya kula da taskokin arziki na ƙasa saboda halin da ake fuskanta na fari da za a yi da yunwa a nan gaba to sai ke gaya masa cewa ij'alni ala khaza'il al-ardi ranka dade ka sanya ni in zama wato akan taskokin arziki na ƙasa ni zan kula da su ni ne ma'aji ko kuma ni ne stokifa in inni hafizun alimun ni mai kiyayewa ne na iya lissafi kuma zan kiyaye amana kuma na san diddiga ta yadda ba zan bari wato a yi barna ba
وفي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ya faɗa hakin annabi musa lokacin da aka haɗa shi da sayin na hidiru su yi tafiya tare ya ce da shi to in mun tafi sharaɗi la tas'alni an shay'in adda uhudisa daga mihu zikira duk abin da zaka ga ya faru kaka tambaye ni komai sai in ni na baka labari da kaina tukunna to sai ke gaya masa cewa sai ne insha Allah sabiran zaka same ni insha Allah mai hakuri ba zan saba maka ba walan a asilaka amra
وقال تعالى عن شعيب ubangiji ya faɗa hakin annabi shu'aibu ستجدني إن شاء الله من da الصالحين sannan zaka same ni in Allah ya so ina cikin mutane na gari وقال وما أريد أن أحاربكم إني ما ila إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلام ما استطعت Ubangiji ya ce, Ba na nufin saba muku, ya zuwa ga abin da nake hannunku gabaransa, ba zan hane ku da abu ni kuma in jan aikata shi ba, ba komai nake nufi ba sai gyara, iya yadda zan iya, inda na samu dama to gyara nake nufi sai ba in dama ba ta samu ba.
وقال وطوطا آتيناه حكما وعلما Ubangiji ya faɗa a cikin haƙƙin annabi Ludu, cewa annabi Ludu mun ba shi hukunci shine annabta, sannan mun ba shi ilimi.
وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات Ubangiji ya faɗa haƙƙin wasu annabawa cewa sun kasance suna rigengeniya cikin alkhairi.
قال سفيان sai na sufiyan sauri ya faɗa هو الحزن الدائم shi ne da كثيرة
wani huzunin da'imu fi ayin kasiratin wannan wato damuwa ce madawwamiya wadda ta zo a cikin ayoyi masu yawa
ذكر فيها من صالحهم ومحاسن أهلاكهم الدالة على كمالهم
to haka da ya zo huzunu ko babu dugo akan haɗin ko zakara biya min salihim a cikin waɗannan ayoyi ya faɗi wato tadodin annabawa da kuma kyawawan ɗabi'o'insu wanda suke masu shiryawa ya zuwa kamalarsu amince ta mutu gare su wajen min zalika abubuwa da yawa ya zo a cikin hadisai wato daga ambatan tadodin annabawan da kuma kamalatus kamar faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama ai ka sani cewa babba kuma ɗan babba kuma ɗan babba kuma ɗan babba shine Yusufu ɗan Yaquba ɗan Ishaqa ɗan Ibrahima muke tabo da gare shi shine annabi kuma ɗan annabi kuma ɗan annabi kuma ɗan wani annabi wannan ya faɗa ne a haƙin wanda ya zo gabansa sallallahu alaihi wasallam ka san ma'aikin Allah da kankan da kai bai cika yadda da ziga ba a zo gabansa a yabe shi to galibi sai ya ɗan gyara a kanta eh sallallahu alaihi wasallam saboda tawaru'unsa wani zo gaban sa yace ya karim ibn karim ya babba dan babba sai manzo Allah yace da shi zaka yusufu ibn yaquba ibn ishaqa ibn ibrahima halilullahi wannan kana maganar yusufa kenan shine annabi dan annabi dan annabi dan annabi shi annabi yusuf annabi babansa annabi yaquba annabi kakansa annabi ishaqa annabi uban kakansa annabi ibrahim shi ma annabi na kan kace ba faɗa ba da shi kake marni kake ba sallallahu alaihi wasallam eh wai iya zancen kenan alaihi salatu wassalam ya zo a cikin hadisin na sai na anasu shugaba ya ce haka annabawa suke idanunsu ne kawai suke rintsawa amma zukatansu ba sa bacci an rawaito cewa annabi Sulaimanu amince ta gare shi duk da abin da aka bashi daga mulki to baya daga kansa ya dubi sama saboda kankan da kai da kuma tsoron ubangiji tabaraka wata'ala baya kallon sama kullun kansa kallon kasa yake shi ko kaga mulkin nasa ba ma iya ga mutane bane kawai har ga aljanu da tsuntsaye da dabbobi duk abin da Allah ya ji a duniyar nan to yana mulkinsa yana mulkarsa amince ta mutu gare shi ko an hore masa iska ta ɗauke shi ta da shi duk inda yake so duk abin da yake so yanzu yanzu za a yi masa shi amma duk da haka an kan da kai da jin tsoron Allah bai taɓa yadda ya kansa yana duban sama ba kullum kansa yana kallon ƙasa ya kasance yana ciyar da mutane abubuwa masu daɗi shi kuma sai koma yana cin gurasa ta burtsitsina alkama an yi masa wahayi wata rana aka ce da shi ya shugaban masu bautar Allah ya dan masu hasken goshi cikin masu gudun duniya amma a hakan ya kasance yana cikin tafiya akan iska a cikin rundunarsa tsohuwa za ta zo ta gabansa ta sai tana son magana da shi amma annabi Sulaiman haka zai umarci iska ta tsaya ta sauke shi ƙasa kamar da ya ce jirgin sama na cikin tafiya a sama wanne ce yana son magana a sauko ya an gama da shi a sake hawa annabi Sulaiman kenan haka yake sa da duma ya hau da shi da duk mutanen sa gaba da iska ta dauke su ta sama da su amma yana cikin tafiya tsohuwa ta daga mai hannu tana son magana da shi haka zai ce iska ta sauke shi ta sauke shi sai ya gama sauraron tsohuwa ya ji me matsalar ta me za a yi sai ya gama warware matsalar ta sannan kuma ya sake tashi ya tafi inda zashi amince tabbata gare shi saboda kankan da kai da cewa duk abin da Allah ya bashi na mulki ba bai dadara shi da kasa ba annabi yusuf amince tabbata gare shi wani ya taba tambaye su sai annabin Allah ya naga kana fama da yunwa bayan taskokin arzikin kasa gaba ɗaya suna hannunka yau kai ne stoki ba sai yadda ka ga dama amma kake zama da yunwa annabi zuba ya ce to ai tsoro nake ji kar in cika ciki na dam in manta da mai jin yunwa kuma shi ban kosar da shi ba
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم ashe ka ji dabarar yadda ake masu mulki inda na adalci za a yi to haka ake eh haka sai na umar ya dinga yi amince tabbata gare shi umar sai ya kewaye madina kaf cikin dare sai ya tabbatar ba sauran mai jin yunwa sannan zai dace ci abincin daransa sannan zai koma kuma shimfiɗarsa ko kuma ya tafi mihraminsa gurin sallah sai ci gaba da sallah bai taɓa ya dace abinci kafin wani ya ƙoshi ba to dama ya za ka tana da masu jin yunwa cikinka ya yi dam ina za ka san ana yunwa ƙasa ai magana ce ana tsada kayan abinci su ce wata tsada ake yi ne mutane sun ci karaki ba su da haƙuri ta za su yi haƙuri kai da baka san yadda ake ana so shinkafa gidanka ba dankalin da ake soyawa baka san yadda ake so shi duk abin da ake ci ake shi a gidanka baka san yadda ake ana sayansa kawowa kawai ake yi sai an gama dafa a ce ma zadani is ready sa sannan ka fito ka zauna ka cika ciki ka koshi a ɗauki sauran aje baka san ma inda za ka yi ba yanda ka tashi ka bashi goma ka ka da shi to ya za ka san halin da yake ciki tun da kawo mulki sau nawa ka zagaya cikin kasuwa ka san abin da yake faruwa ko sau nawa ka aika a yi mamaki da safe a kawo ma bayani mutane kuma sun magana a ce ba su da haƙuri baka san yadda suke kwana ya suke tashi saboda Allah wannan shine adalci ko ku shine daidai ko ta ce gaskiya to ga dai yadda shugabannin nan ainihi suka yi wannan annabin Allah ne yake in dai ba daidai bane to annabin Allah ne ba daidai ba in ko shine daidai to kamata a koyi da su a kamata dai shugabanni su dinga sanin annabi abu
قال أخاف أن أشبع فأنسل جائعا Mm.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم sai na abu hurera ya rawaito daga shugaba sallallahu alaihi wasallama كيف على داود القرآن an sauƙaƙe wa annabi da abu da karatun ƙur'ani فكان يأمر بدابته فتسرج ya ce ƙur'ani القرآن قبل أن تسرج ya ce ƙur'ani amma zabura yake nufi shi ne littafinsa da aka sauka masa sai ya zama annabi dauda saboda yadda Allah ya huwa ce masa zaburarsa a bakinsa ba ta wahal da shi wajen karatu zai yi umarni a ɗaura masa siddi a kan dabbarsa zai hau ya tafiya amma kafin a gama ɗaura siddin ya sauke zabura har ƙarshenta
ولا يأكل إلا من عمل يده
baya cin abinci sai daga abin da ya sana'anta da hannunsa saboda tsoron ubangiji gashi dai yana da mulki a hannu shi ma sarki ne dama an lissafa su je aiko annabi sulaimanu annabi dawuda annabi yusufa annabawa kuma sarakuna amma duk da haka baya yadda ya ci abu sai abin da ya sana'anta da hannunsa sai ya je ya yi kira makeri ne ya sa guduma a makera ya bubbuga ya kera takobi ce ko mashi ko waye ko lauje ko watanya an je an sayar kudin aka kawo masa su zai sai abinci da su zai ci ba ruwansa da kudin masarauta wannan ba nasa bane Mhm.
قال الله تعالى ubangiji tabaraka wataala ya fada
ألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد to shine ma'ana annabi dawo da makeri ne alanna lahu harida mun tausasa masa bakin karfe da shi yake sana'anta abubuwa Mhm.
وكان سأل رب ana amal sabigatin ka sana'anta wato salka na ba salka ba, silke irin rigan da ake wanda take hana makami ya shiga jikin mutum wa qaddar fi sardi kuma sannan wato kai gwargwado wajen isar da sako ka rika isar da sako cikin sauki
وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه من بيت المال
annabi dawuda ya kasance ya roƙi ubangiji ya azurta shi wani aiki da zai dinga yi da hannunsa wanda zai wadatar da shi gabaran kuɗin da suke cikin baitul mali قال صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa الصلاة إلى الله صلاة داود mafi sai wa sallah ya zuwa ga Allah ita ce sallah annabi Dawuda أحب الصيام إلى الله صيام داود mafi sai war azumi ya zuwa ga Allah shine azumin annabi Dawuda وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه
naga wani abokin karan nan Sharif naga wani abokin karan nan a a waya yana zuwa jikinsa ruwa ya sharkaf yana ta gaskiya annabi dauda ya yi kokari to mafi soyuwar sallah ita ce sallah annabi dauda mafi soyuwar azumi shine azumin annabi dauda ya yake yin sallah ya yake azumin ya kasance yana tsayawa rabin dare ko yana yin bacci rabin dare da farko sannan sai tashi sulusun dare waya na musu dusa sannan sai tashi sai kwanta kuma sake yin bacci a sulusun karshe ma'ana idan dare gaba ɗayansa awa sha biyu ne annabi dauda zai kwanta yin baccin awa shida na farko sannan sai tashi sai ya tsayuwar dare ta awa uku yana ibada sannan sai kuma kwantawa sai awa uku yana bacci sannan ya tashi kuma ya ci gaba da sauran sarkokin sa kuma to wannan shi Allah ya fi son ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga baka wahal da kanka ba ko baka gaza yin ibada ba yana yin azumi yau gobe ya sha ruwa jibi ya azumi gata ya sha ruwa to a haka yake annabi dawuda ya kasance yana sanya tufafi wato na gashin dabba a jikinsa kuma yana shimfiɗa tufafin gashin dabba da shi yake shimfiɗa baccinsa yana cin gurasa da gishiri kawai ko da toka ita ce miyarsa ita ce dangwala da ita zai ci yana jika abin shansa da hawaye mana idan ya zo zai sha abin sha kan ya sha ya gama saboda tsoron Allah kuka da hawaye da sun shigo sun shiga cikin abin shan nasa aka zai shanyi kuma annabi dauda ba a sake ganin sa yana murmushi ba tun bayan da Allah ya kwakware shi a cikin Qur'ani din nan
ولا شاهدا ببصره الى السماء حياء من ربه عز وجل ba taba ganin annabi dawuda ya kura wa sama ido yana kallanta ba dan jin kunyar ubangiji ya girma ya buwaya لم يزل باكيا حياته كلها bai gushe ba yana kuka tsawon rayuwarsa duk baki dayanta وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه an ce annabi dawuda ya yi kuka mai yawa har sai da ciyayi suka tsaro saboda kukansa وحتى اتخذت الدموع في في حده اخدودا har sai da hawaye suka yi indararo a kulkukinsa وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته an ce annabi dauda ya kasance yana fita fita irin ta ɓoye kai ba za ka gane sarki ne to ko kuma ka gane waye shi ba yana fita da tanakkuri shiga burtu ya ta'arrafu siratahu dan ya san labarinsa a gun mutane sai ya je ya shiga cikin mutane ba san waye shi ba ya ta musu tambayoyi suna ba da amsa yaya labarin sarkin garin nan ko ce a ai wannan da kake ganin sa kaza kaza to ba san shi ne ba ko kuma ya bakam da ya ji hirar da ake yi kawai ya jiyo yaya yake ciki da mutane to ka ji yadda ake yi ka baza kunnuwa ka jiyo yaya mutane ko kuma ka bude social media ka kalla me mutane suke faɗa akan ka tukun daidai ake tafiya ko ba daidai ake ba mutane suna gamsuwa ko ba sa gamsuwa a cikin wahala ake ko a cikin jin daɗi ake ba a dinga toshe twitter ban an faɗa gaskiya ko a toshe wasu kafafen yaɗa zumunci a gaskiya ne a yi mana mu shugabannin ƙasar mu irin haka suke su an ce za a faɗi gaskiya ma sai a toshe kamar da ake faɗa gaskiya ma a daina faɗa amma lokacin kamfen ne kuma to za a nemo matasa 'yan social media a lokacin za su yi amfani amma dai kasa faɗi gaskiya fa to Allah wannan wani irin hukunci ne aka ga ba a daidai ba da haka freedom freedom fighter a ƙara a ƙara sa ƙaimi eh annabi dauda haka yake yi amince tabbata gare shi
فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا idan ya ji ana yabansa ana cewa ya kyauta yana abin kirki sai ya ƙara ƙanƙan da kai ga Allah ba sai kuma wannan abin ya sa kuma ya ji girman kai a ransa ba.
وقيل لعيسى عليه السلام لو اتخذت حمارا an ce da annabi Isa mun ci tabbata gare shi me zai hana ka samu jaki ka dinga hawa saboda yawan tafiya da yake a ƙasa kafarsa na fafashewa yana shan wuya sai ya samu ɓawon kalgo yana nan da ɗaya kafarsa da shi saboda ɗan ji dama dama aka ce ka samu jaki man ya annabin Allah ka dinga tafiya a kansa
قال انا اكرم على الله تعالى من ان يشغلني بحمار annabi isa ya ce ai karamci na agun Allah ya fi ƙarfin haka ya wuce wannan ya ce Allah ya shigaltar da ni da kiwon jaki ni ku laifin mene wa Allah da zai mun haka ya zama in bar bauta Allah kuma bauta jaki sai na yi mai ciyawa ya ci sai na nemo masa ruwa ya sha sai na share mai turke a'a Allah ba zai mun haka ba Mm.
وكان يلبس الشعر annabi isa ya kasance yana sanya tufafi na gashin dabba a jikinsa ويأكل الشجر yana cin ganyen bishiya ولم يكن له بيت annabi isa bai taɓa yin gida ba أينما أدركه النوم نام duk inda dare ya masa nan ne gidansa inda duk bacci zan zai kwanta ya kama yi kawai katangun mutane yake bi na kwanciya a ƙashin su sallallahu alaihi wasallam وكان أول أسامي إليه أن يقال أن يقال له مسكين mafi soyuwar sunaye a gurin annabi isa ka ce mai miskini to ba sunan da ya fi so sama da wannan kamar da yadda ma'aikin allah ma haka ne ko ba sunan da ya fi so yana ce masa abdu abdullahi bawa to annabi isa shi ma haka yi duk a sunan nakin na ya fi son ka ce baya son ka ce ruhun lahi ko masihu ko kaza a'a ka ce masa abdu menene ka ce masa miskinu kawai shi dai ya fi son wannan eh cikin shehunan ma'aya ko wani mai wannan sunan ko miskinun lahi eh cewa abubakar almiskin Allah jadda masa rahama Mm.
وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدينة كانت تراه ضرة البطل في بطنه من الغزال an ce annabi annabi Musa mun ci tabbata gare shi yayin da ya zo ma a Madiyana san da ya zo wannan rijiya ta mutanen Madiyana inda ya haɗu da ƴaƴan annabi Shu'aibu mata guda biyu din nan ta wannan lokacin in ya ɗaga ma tufafinsa kana iya ganin kana kore akan fatar cikinsa ya gyatsu saboda yawancin ganyen bishiya da yake
وقال صلى الله عليه وسلم annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل hakika annabawa sun kasance kafin ni ana jarabtar ɗayansu da talauci da kuma kwata-kwata وكان أحب إليه من الأعداء إليكم amma wannan halin da suke ciki shi ya fi soyuwa a zuciyarsu fiye da kyauta idan an yi wa ɗayanku ka san mutum akwai son kyauta eh a samu banza dai abinda baka noma ba baka girbe ba ba- ba aikin fari ba a ɗago a miƙa ma a ci gashi yawa ɗan adam ba abin da ya fi so irin wannan to banda annabawa abin da suka fi so fiye da kowanne na shi ma zaune mutum kawai a miƙa masa ya karɓa yawa to su annaba abin da suka fi so ba abin da suka fi so irin su ji su a wannan halin na rashi da tsanani sun san wai Allah yana yi da su kenan
وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه اذهب بسلام annabi isa mace tabbata da gare shi ya ga wani alhanzir suka haɗa kan hanya alhanzir zai wuce ya sunku ya ce da shi a dawo lafiya ranka daɗi annabi isa ya dubi alhanzir pig ya ce da shi a dawo lafiya
فقيل له في ذلك aka ce ya annabin Allah wannan fa alhanzir ne wannan dabba kazama kai ya ce mata a dawo lafiya
فقال أكره أن أعوي لساني المنطق بسوء annabi isa ce dama kuke tsammanin zan faɗa masa ni ina gudun in saba wa harshe na da faɗan magana mummuna mara daɗi ko akan menene ma ba ma akan ɗan adam akan alhanzir ma ba zan iya faɗa kalma mara kyau
وقال مجاهد mallam mujahid ya faɗa أنا طعام يا يا الأشبى
abincin annabi ya haya ya kasance ciyayi yake ci وكان يبكي من خشية الله حتى استحل الدمع مز- مزرا في حده ya kasance yana yin kuka don jin tsoron Allah har sai da ya zama hawaye sun yi indararu akan kulukukinsa وكان يأكل مع الوحش لئلا يعيق الناس annabi ya haya da namun daji yake cin abinci don kar ya zauna cikin mutane su shagaltar da shi gaban Allah
وهكذا ولي أنوار al-imam dabari ya haka ita sai na wahabu أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش cewa annabi Musa mun ci tabbata gare shi ya kasance yana inuwantuwa ne karkashin wato inuwar zana rumfar zana ita ce makwancinsa
وكان يأكل في نقرة من حجر ya kasance yana cin abinci ne a cikin wani fafakakken dutse dutse ne fa ya ɗanyi gurbi hakan nan kamar gurbin akushi to nan ne gurin cin abincinsa nan ne kwanansa a nan yake cin abinci a nan yake shan ruwa ويقرأ فيها إذا أراد أن يشرب كما تقرأ الدابة haka yake sun ya dinga lallage a cikin wannan fafakakken dutsen in yana son ya sha ruwa kamar irin yadda dabba take yi ta zo ta sa kai cikin ƙwarya tana shan abu haka annan musa yake sun kuyawa gwiwa biyu ya zira kansa cikin wannan gurbin ramu a cike yake tsotsar ruwan da zai sha saboda tawaru ga ubangiji وضع لله بما أتمه الله به من كلامه saboda kankan da kai ga Allah ganin yadda ubangiji ya girmama shi da yin zance da shi
وأخبارهم فيها على كله مكتورة labaran annabawa a cikin wannan baki ɗayansa abin rubutawa ne وصفاتهم في الكمال وجم- وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة
sabobinsu a cikin kamala da kuma kyakkyawan hali da kyakkyawan sura da kuma kyakkyawar tada duk wannan abin sani ne kuma shahararre ne
لا ba نطول بها za mu tsawaita da ambatansu ba تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين والمفسرين karka waiwaya ya zuwa ga abin da za ka samu a rubuce a cikin littattafan wasu daga cikin jahilan masu ba da tarihi ko kuma jahilan masu tafsiri wanda za ka ga suna ga abin da yake sassaɓa wannan da yawa muna karanta dai a cikin tafsirin shehu ibrahim firar tafsir galibi shehu radallahu anhu kan wata kissa sai ka ji ya ce to a nan gurin dai masu tafsiri kafa su ta zarmi abin da suka faɗa nan gurin ba ba daidai bane da yawa za ka ga kissoshi da yawa akan annabawa wayanda ba su dace da annabawan ba ba daidai bane irin wayannan abubuwa kamar kissa annabi Sulaiman amince tabbata gare shi ko da zancen da aka faɗa a kansa na ga dalilin na daga dalilin ku jarraba da ubangiji ya masa na kubutan mulkin sa daga hannunsa na tsawon lokaci duk wannan magana ba ba gaskiya bace kamar magana da aka faɗa kan annabi Dauda cewa ya hau kan soro zai zuba barkiya ya hango matan makocinsa ya je yana santa daga nan ya dinga aika makocin nasa yaki ya je ya dawo ya yi nasara ya kuma tura shi wani yakin har sai da ya samu aka kashe shi a gurin yakin dan kawai ya auri matarsa wannan magana ba daidai ba ce ba kuma gaskiya ba ne to haka magana da ake faɗa akan wasu daga cikin ba'arin mala'iku su ma kamar kissar wato haruta da maruta da irin yadda aka jujjuya ta ita ma to da abubuwa dai da yawa irin waɗannan wanda jahilan masu tafsiri ko kuma jahilan masu ba da tarihi suke hakaitowa waɗansu ma ba wai jahilai ba ne a'a da gangan ne isra'iliyanci ne kawai asalin abin daga yahudanci ne don a ɓata musulunci da kuma wanda ba su tantancewa ba su tamyizi sai su dinga rawaito abin suna cuta shi a cikin addini Allah ya sauke Hmm. Amin. wannan fasali kenan آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة hakika mun zo maka Allah ya girmama ka daga ambaton ɗabi'o'i wanda suke kyawawa وفضائل المجيدة da kuma fataloli wa'inda suke masu girma بسان الكمال
da العديدة tadojin nan na kamala wa'inda suke mayawaita أريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم mun nuna maka ingancinsu ga shugaba sallallahu alaihi wasallama وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع mun kawo maka hadisai wa'inda za su gamsar da kai a cikinsa والأمر أوسع to amma al'amarin ya fi haka yalwa وما جعل هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد
saboda majalin wannan babi a haƙƙin shugaba sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake ba shi da iyaka دون نفاذه الأدلة dukkanin masu ba da dalilai za su yanke gabaran hujjar su ba tare da sun kai ƙarshen sa ba وبعد علم عصائبه ظاهر لا تقدره الدلاء kogin nan na ilimin keɓance-keɓancen shugaba sallallahu alaihi wasallama mai bazozawa ne irin wanda guguna ba sa gurɓata shi إنا أتينا فيه بالمعروف to amma mun zo maka da abin da yake sananne a cikinsa مما أكثره في السيء والمشهور من المصنفات na daga abin da yake mafi yawansa yana cikin sahihan hadisai kuma yana cikin shahararru daga littafan da aka wallafa واقتصرنا في ذلك بكل من كل وغير من فيض mun takaita a cikin ambaton waɗannan abubuwa na daga hasa'isun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ƴan kaɗan kullin min kullin mun ɗan tsakuro ne daga cikin duka gaidin min faidin ɗan tsakure muka yi daga cikin mai tarin yawa
ورأينا أن أتم هذه الفصول بذكر حديث الحسن عن ابن أبي عالة to amma mun ga cewa ya dace mu cika maka waɗannan fasalla da ambaton hadisin na sayyidina al-Hasan dan Aliyu dan Abi Dalibu wanda ya rawaita da gurin kawunsa shine sayyidina Hindu bin Abi Halata بجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا saboda wannan hadisi na sai na Hindu bin Abi Hala ya tattara shama'ilun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sufofinsa masu yawa وإجماله جملة كافية من سيره وفضائله ya kunshi abubuwa da yawa wanda suke sun isa daga cikin tadodin ma'aikin Allah da kuma fadalolinsa ونسله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله kuma a ƙarshen sa zamu kawo wani fasali wanda zai zama ilhaki ne inda zamu fassara maka tsauraran kalaman da suka zo a cikin hadisin wayanda suke masu wahala fahimta
حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءته عليه سنة ثمان وخمسمائة قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه أخبركم الفقيه العجيب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوحشي قالوا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزائي خزائي أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي إملاء من كتابه قال حدث قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت علي هند بن أبي هالة على القاضي أبو علي رحمه الله وقرأت على الشيء أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن
خزدادة خزدادة الكرزي الباقي الله قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شعبان بن حرب بن ميران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخي موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبي محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن علي بن علي هالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambayi kawuna sai na hinta dan abin halarta game da adon shugaba sallallahu alaihi wa sallama كان وصافا ya kasance mai yawan sufantawa ne ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama أنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتقلق به
na na kasance ina kaunar ya zama ya sufanta min wani abu daga cikin shugaba sallallahu alaihi wa sallama wanda zan rataye da shi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما
sai ya ce shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai girma ne abin girmamawa يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر fuska ta sa tana walwali kamar yadda wata yake walwali da ran cika ta sa ولمن المربوط shugaba ya kasance mafi tsawo daga madaidaici أكثر من المشذب amma ya kasance mafi gajarta daga fadararren tsawo والهامة shugaba mai tsawon mai kwallo mai girman kwallowar kai ne إلى الشعر mai zababban gashin kai ne فرقا حقيقته فرقا idan ya zama kwallowar kansa ta rarraba to shikenan sai gashin kan nasa ya rabu وإلا فلا يجاوز شعره شهمة الدنيا amma idan ya tattare shi guri guda gashin kan nasa baya wuce wato amadin kunnansa إذا هو وفره in ya tattare shi guri ɗaya kenan أظهر اللون shugaba ya kasance mai hasken kama سأل جبين mai yarwar goshi ne أزد العواجز shugaba sallallahu alaihi wasallam mai santsan kulku kai ne وعجب من غير قلم ba tare da ya shafa musu wani abu ba بينهما إرق يدره الغضب kuma akwai wato jijiya a tsakankanin wato girar idanunsa wadda take in shugaba sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta motsa to wannan yakan sa a ga wannan jijiya tana kumbura tana bulinkin haka alamar yayi fushi kenan أقل القرنين shugaba ya kasance sallallahu alaihi wasallam mai tsawon karan hanci ne نور يعلو haske yana ɗaukaka a bisansa ويحسبه من لم يتأمله أشم wanda bai sani ba ko ko bai kula da kyau ba idan ya duba sai ya ɗauka shugaba sallallahu alaihi wasallama mai faɗin hanci ne كالسلية mai yawan mai macikin gemanya ne العجا shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai yawan bakin gashi mai bakin kwayar ido فعل الخدين kuma mai santsan kulkukai ne بلي الفم ma'aikin Allah mai rawar baki ne أشنبا mai mana rabon haƙora mai mana rabon haƙora ne mai ƙanana ƙananan gargasa ne akan ƙirjinsa kai ka ce wuyansa ka ce wuyansa zane ne aka zana ya tsaya kyam sallallahu alaihi wasallam kuma yana da haske kamar azurfa mutadilal khalqi yana da madaidaiciyar halitta badinan ma'aikin Allah mai jiki ne amma mai ɗaurarren nama ne da ƙirjinsa da cikinsa daidai suke wani bai ɗaga wani ya tunkuɗo wani ya yi ciki ba ma'aikin Allah mai shafaman ƙirji ne tsakankanin kafaɗinsa yana da faɗi mai girman karan karma ma'aikin Allah mai haske ne a inda babu gashi a jikinsa tsakankanin daga tsakankanin cibiyarsa zuwa wato turken kirjinsa shine wasu kasusuwa guda biyu da mutum yake ji a ƙasan wuyansa wanda su ne mahaɗa haƙarƙari da su ne labba daga nan gurin zuwa cibiyarsa akwai gashi sallallahu alaihi wasallam ya jari kal khatti gashin ya tafi kamar kamar rubutu haka alayi no no ma'aikin Allah ba gashi a kansu matsaraita ne ma siwa zalika ash'ara amma duk inda ba nan gurin ba to kuma akwai gashi a jiki ma'aikin Allah yana da gashi a jikin wato zira'insa a sangalin hannunsa da kuma kafaɗinsa da madaukakin kirjinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama mai tsawon damatsa ne mai faɗin tafin hannu mai masikin tafin hannu ne da na kafa mai zarazaran yan yatsu koko ya ce sallallahu alaihi sallama mai gwaggwaban yan yatsu ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama sabdal asabi wato mai yalwar gyaffa ne kuma mai maɗankwarin tafin ƙafa mai shafaffen ƙafa ne ruwa yana dakatawa ga burinsu idan shugaba sallallahu alaihi wasallam yana ciccira yakan ciccira ne baki dayansa yana taki ne da ƙarfi amma yana tafiya cikin nutsuwa mai shishukawar tafiya idan yana tafiya akan ga kamar yana gangarowa daga tudu idan yana juyawa yakan juya baki dayansa ma'aikin Allah mai rintsewar gani ne duban sai zuwa ƙasa ya fi tsawo daga duban sai zuwa sama mafi yawan duban ma'aiki sallallahu alaihi sallama kifce ne shugaba sallallahu alaihi sallama yana koro sahabbansa shi ko yana bin su a baya yana soma wa duk wanda ya gaimu da shi kuma da yin sallama alhamdulillah amin Allah ji kan Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da masoyanmu da ƴan'uwanmu Allah ya samu gama duniya lafiya malaman Allah saka musu alheri iyayen Allah saka musu alheri abin da zamu iya ba Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki a rayuwa barkan Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kwana gurin ubangiji Allah huwa ce abin da muke zuwa Allah kare mu kasan mu Allah zai da lafiya Allah ya rubuta arziki a cikin ta shugabannin mu Allah ya riko da hannayensu Allah ya nuna musu hanyar daidai Allah ba su ikon binta mu kuma Allah ya ba mu kana'a Allah ya ba mu ikon biyayya gare su barka annabi sallallahu alaihi wasallam malam da ƴan uwan sallah kara musu lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawar barka annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah ba mu ikon koyi barka annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sallallahu alaihi Allah ya biya masa wanda suke nuna siya da addu'a Allah ya biya bukatun su masu sadakoki Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ninka duban wanda suka rana sa barka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha hadisi al-fatiha uku bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على فاتحة اللهم صل وسلم على فاتحة ولا هدينا صادق المستقيم وعلى آله وصحبه يا رب بالذات وبصفات